الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق المسلمين الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم wai mai ta godiya Allah a kan ƴan uwanmu waɗanda aka sako su mutanen yobe mutanen bidan wanda Allah ya sa aka sako su suka dawo da ransu da lissafin su gaba ɗaya mun gode wa Allah alhamdulillah mun gode wa Allah wanda suka tsaya suka taimaka mana har suka samu fitowa muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri don abun yayi tsanani har ma ta kai mu ga a cikin wata biyu da kwanaki din nan ta kai ga wanda kake tsammanin yana kusa da gwamnatin yana ciki dumu-dumu in ka ce a masa maganan su sai ya cewa wanda ka aika don Allah in ba kana so a raba ni da kujera ta ba kar ka sake wannan magana ka daure su hannayensu ankwa kafafuwansu sasari ka Allah dai ya huta mana da su mun gode duk wanda ya kokari aka sake su Allah ya saka mu da alheri alhamdulillah bayan wannan muna tare yanzu da babban bakon mu dan mu surkin mu sun zo gaishe mu da yi mana murna sakowa waɗannan bayan Allah mun gode wa Allah alhamdulillah shine babban na'ibin limamin abuja inda limamin ya rasu zai ba na limami ba amma mu a wurinmu kwamitin fatawa shi wannan na'ibin shi ne limami wanda za a naɗa nan gaba in allah ya yarda tun ba abin da zai hana a shi ne na'ibin liman shi lokacin da gwamnan kaduna wancan sa kowa ne ko ya kowa ne mai da ya mutu an yi zaben gwamna ne ya aka yi na'ibinsa ne ya kama ko to umaru yar addu'a shugaban ƙasa na da da ya mutu an yi zaben shugaba ne ya aka yi ba mataimakinsa na'ibinsa ne ya karɓa ba akwai zaɓe tun daga gwamna kan giwa na zakkwato da ya mutu an yi zaben gwamna ne ba garba na dama ne ya karɓa ba kai haka yake a cikin kowace harka dama ma nan na'ibi idan liman bai samu fitowa ba shi zai mutane sallah in liman ya yi tafiya shi ne zai mutane sallah in liman ya yi rashin lafiya shi zai mutane sallah ma'anar na'ibi kenan to idan haka ne idan liman ya mutu sai ya kenan shi ne liman ba wani ba wai zuwa za a ɗauko musu alƙur'ani ka zo za a rantsar da kai ka zama liman ba wace ana rantsar da liman ne ka zo ka rantse za ka yi mana sallah mai kyau za ka yi mana sallah da alwala za ka cika mana rufu da sujada a rantsar da shi a dama na abinsa ne zai kama to alhamdulillah dan abubuwa yan abubuwan da suka faru wanda ba su da daɗi dai sun wuce domin su mutanen da ake wannan magana da su mun daidaita da su ba wai mun daidaita akan shi ne liman din ba akan bacin rai din da aka samu an daidaita ba za a sake cikin waɗansu maganganu a kansu ba alhamdulillah mun gode wa Allah abubuwan sun yi sun yi ɗan zafi domin aka yi ta yawo da kaset kaset wani abin da aka faɗa cikin kaset ɗin gaskiya ne amma gaskiya ai tana da zafi ko idan mutum bai da kuɗi kaje wannan matsiyaci ne ka zage shi ko ka zage shi ba gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ba to saboda haka to abubuwan da aka faɗa duk gaskiya ne amma kuma gaskiya wanda ba ta da ladabi a cikinta wa waɗanda ake maganan da su domin su suka yada abin da ya kamata a musu ladabi domin sa wai in babba baji nauyin hawan jaki ba ya kewaye tsoron kada ji ba ko? to alhamdulillah ba za mu maimaita maganganun ba a riga an sulhunta maganin ta wuce fata muke dai wanda abun ya shafa kar su manta lokacin da duk aka tashi na ɗaliman abuja mu wannan ibrahim ahmad makari shine limamin wajen bangaren mu na kwamitin fatawa na musulunci na najeriya na'am kuma da ya kamata sarakunan da abin da ya shafa kuma su ma su goyi bayan mu domin harkar mu ce su mataimaka ne a cikin wannan ah, saboda neman zaman lafiya musamman in aka nuna cewa wani mutum nan a ba a son sa don yana ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya wasa ne ɗariƙar tijjaniya abin ki ne ɗariƙar tijjaniya ai ɗariƙar tijjaniya ba abin wasa ba ce kuma ba abin ki ba ce wato akwai lokacin da gwamnatin chadi take wahal da yan tijjaniya take wahal da yan tijjaniya wani mukaddami daga yan yuji kaga abinda muke ciki da gwamnati chadi wallahi ko mu muka koma wajen Allah Allah muna roƙon ka addu'o'in da muka yi na sharri wa gwamnatin chadi Allah ka yafe musu Allah ba zai karba ba ko mu muka koma wajen Allah muka ce Allah miyagun addu'o'in da muka yi wa gwamnatin chadi Allah ka yafe musu mun sulhunta ka yafe musu Allah ba zai yafe musu ba asar ta kusan wargajewa amma da eh, Idrisa Dabbi wannan da ya kama sai ya sama maulidi yake nasa na shekara-shekara maulidin watan wannan irin wata Na'am.
ya kusan karewa sai a sa ma- maulidi na gwamnati ana gayyatar muna zuwa ko ko ba haka ah, yakan aiko min da jirgin sama shi gwamnatin gwamnan gwamnatin Chad din Idris Dabbe ne aiko min da jirgin sama a Kano a kira ni in je gwamnati eh, jirgin ya kai ni in kwana in mun gama jirgin ya dawo da ni ko ya sauke ni a Kano ko ya sauke ni a a Gombe muna harkoki tare da shi kaga yanzu ko zaɓe ma ban cika jin ana yin zaɓe a Chad ba zarcewa ke kawai ba gaira ba dalili to saboda haka mu yan tijjaniya shanin mu daban ne fa da shanin mutane idan mutum ya dauke mu kamar sauran mutane yayi kuskure Allah ya yi kuskure shanin ɗariƙar tijjaniya wani abu ne fa mai ban tsoro asalinta wata ƙudura ce kawai daga Allah wanda halitta ba za ta iya karɓa ba daga fadan Allah to sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karɓa amma an saisaita ƙudurar ta zama an sake mata suna don an saisaita ta ta ta ta yi daidai da halitta ba kawai da take a fadan Allah ba ƙudura da haka saisaita yadda halitta za ta iya karɓa wa zai iya karɓan wannan sai annabi Muhammad daga karɓanta sai ta juye ta zama sunanta mu'ujiza a yau ba kudura kamar da ba mu'ujiza wato wai gagarau sai aka raba wa sauran annabawa wanda suka hada suna da lakabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna tare da wannan mu'ujiza to da yake Allah ba yana nufin halittarsa annabawa kadai ba sai aka sake sa- rage wannan mu'ujizar wanda ta asalin ta kudura ce aka rage ta aka rasa sauran da ya sa wani din ma wa zai iya dauka ai ba dama abin ya fi karfin mutane waɗanda ba annabawa ba sai aka rage ta aka canja mata suna aka ce sunanta yau karama wa zai iya dauka yau tijjani da ku ya raba wa ƴan uwansa waliye karama din nan ana tafiya da yake abin ba wai ana nufin annabawa da waliye kadai ne ba inna rabbakum la ra'ufur rahim inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim sai ka ji ya kamata a saisaita har yanzu a rage ne a rage yadda kowa zai samu sai ta dawo sunanta faida wato mamaye wato malala yadda kowa zai samu ta dawo wannan abin da aka rarrage din ma ba wani zai iya dauka sai shi Ibrahim Kaura saboda haka na sake buga wani misalin kamar wuta lantarki wutar lantarkin nan in ta taso daga inda take ba yadda za ta yi ta amfani mutane don karfinta ita ce take tafi akan wanyan- ma- manya-manyan karafin nan da kuke gani a daji wanda ba sa bin makan hanya don saboda haɗarinsu idan sun zo wani wuri wasu kus- akwai gwargwado yawan mitan da ba za a yi gini a sa lantarki a wurin ba saboda kusatansu da wu- idan mutum ya bi ta wurin zai narke sai an dawo an rarrage an rarrage an rarrage ta zama daidai da yadda za a yi- za ta yi amfani to a wannan lokacin ba mu iya ɗauka sai kamfanin ƙiran ƙarfe inda ake ƙira motoci ko inda ake yin ƙarfe wannan wuri ne kawai zai iya ɗaukan wannan lantarki a sake rarragewa a sake rarragewa ya zo ya zama har lokacin waɗansu kamfanoni za su iya ɗauka har a dawo su manyan gidaje za su iya ɗauka har a dawo mai kwai goma ma zai iya ɗauka mai kwai hudu ma zai iya ɗauka har ma ya zama mai kwai ɗaya a ɗakinsa kwai ɗaya ɗin nan da ka gani in an fasa kwan ɗan ƙarfen da zai fito cikin kwai ɗin nan idan ka kama shi mai zai faru mutuwa a to asalin wancan ɗin mai zai maka fiye da mutuwa wai wancan asalin mutan me za ta yi maka fiye da mutuwa dan karamin da kare nan nan ba in ka taba shi kaman ka taba dukkan su gaba ɗaya ne to tijaniya ba wasa bace ko kadan duk wanda ya tsammani tijaniya wasa ne to yayi kuskure shi Ibrahim yana cewa nasahtu liman yubdi salamata wal ula yukhalli an maddamin kulli qadi ce duk mai neman zaman lafiya duk mai neman girma yana yi masa nasiya kar ya taba ni kar ya taba mutane na ya rabu da taba mutane na ya rabu da taba ni abubuwa da yawa sun faru an gani shugaban kamaru ahijo ya wahal da yan tijaniya kama ya daure ya kora aka tarwaza suka shigo nan nan Najeriya wajen mubi wajen ina ne aka tawaza su dai wadansu sarakuna ne ma su yari Muhammadu su yari wane ne duk aka in dai kai dan te kai a wancan zamani me ya kai da karshe wani yaron sa ne ya masa juyin mulki ba da makami ba ya koma ya koma Dakar bayan ya yi wace ya wace anan ya koma Dakar ya aiko wuri na yana so ya koma na ce kawo takarda mu rubuta yarjejeniya shi a hijo ya ce a ka faɗi duk abin da yake zama ba rubutawa na ce to ni kuma yadda ba takarda za ka kama rubuta yarjejeniya za mu yi maka addu'a kuma za ka koma ya ce ya yadda amma kar a rubuta takarda ce to shi kenan ba yi ba ya koma da ka shi ainihin yaron nasa wanda yake tare da shi da paul beko ya riga ya san duk abin da ake ci a ƙasar sai ya yi tambayan gangan shin a cikin mutane kam wanne ne wanda ahiju baya so a kashi yan tijjaniya to ma da lani ko na dauki yan tijjaniya su ne mutane na in ji Paul Biya duk kowane gari dan tijjani shine babban malami a garin mukaddami ma baya sayan takardun mota a kasar kuma sai aka yi ta yawo ba ko babu wani damuwa a cikin kasar na yan tijjaniya bayan an kakkashe waɗansu a iya zamanin wasu a shollire ne wasu a ina ne to shi kenan ya ce shi yanzu ya ɗauki yan tijjaniya su ne mutane manyan malamai a ƙasarsa to abin ya dami yan izala suka yi kwamba suka je wajensa suka sassauki yan tijjaniya yan tijjaniya sun bata addini sun yi kaza kaza sun bata addini sun bata shi kaza kaza sun yi sai ce addini suka bata koyi addinin musulunci addinin musulunci to tun da sun bata addini musulunci ku bar musu ku kawo ku dawo kirista tun da sun bata addini musulunci ku bar musu ku dawo kirista ba bata ba ita ne zo wa motsin fiye ba motsin izara yanzu a kamar ko an yi motsin ma a kuskus ne wane mutum ga shi kuma a hijo ga wata har yanzu tana nan a dakar ba abin da ya ba a dawo da ita mutane kan su yadda a dawo su da gawar a hijo a kasar su to irin waɗannan fa suna da yawa suna da yawa irin waɗannan ba sai an yi kirga da yawa ba shi ibrahim radiyallahu tun da kuke jin labarin juyin mulki juyin mulki kun taɓa janye senegal ba ne mutum a senegal ai juyin mulki bayan cewa ce alaihi salatullahi summa salamuhu wa tahfazu li dini wa qaumi kazal watan alayhi salatu wallahi sun musulamu wa tahfazu li dini wa qaumi kazal watan wani a mutum ya juyi mulki a Senegal kun taba yan juyi mulki a Morocco a ashe tijan yana wurin to lokacin da yaƙi ya ɓaci a nan ƙasar yaƙin biyafara ta da hankali mai girma ambasadon Najeriya a London a wannan lokaci Abdul Malik ya gaya wa gawan zan baka shawara ka kirawo mana shi Ibrahim ya zo Najeriya ya yi mana addu'a wannan yaƙi ya ƙare. Gawan sai ya kirawo shehu, shehu ya zo mana. Da yi addu'a kwana kaɗan da ya koma sai Ojuku ya gudu, yaƙi kuma ya ƙare haka. Gawan ya ce wannan malami wallahi sai na ji har gina na yi masa godiya. Gawan ya ɗauki tawagarsa an faɗa mana lokacin da za a tafi. mu kuma za mu je mu taimaki shehu ta ran baki a cikin tawagar gawan ɗin akwai shagari ministan kuɗi ne a lokacin da shi aka tafi da manyan mutane jirgin sama ya sauka da kar aka yi musu dina ta gwamnatin tarayyan senegal washe gari suka shiga jirgin sama suka je suka sauka kaula suka ini tare da shehu har yanzu gaban yake ni da hankali na bai kwanta ba menene zan yi ne wa mutumin nan ya ji daɗi aka ce ka ba shi lamban girma irin na Najeriya gaban sai ya ɗauki ya tura bala ta ta lokaci shine ambasado a daka a Senegal ya kai wa shehu ya ta masa lamban girma to har yanzu nan in aka tambayi gawan gawan ya taɓa faɗawa shi wannan wanda ya tafi na ya fari daga zaɓe din nan ya sunansa jonathan ya ce gawan ya ce masa in kana son ka haɗa kai da musulmin kirki na najeriya to ka haɗa kai da musulmin nan da suke da connection da senegal sai jonathan ya je ya tambayi ya tambayi wannan obasanjo ce ka ji abin da gawan ya faɗi ya yi ce istru istru istru istru gaskiya ne gaskiya ne ai kwanan baya shi Obasanjo ma ya ji haka wada ko yace baba shehu ne yayi mana addu'a yaki ya kare yanzu ma fitina ta tashi a Najeriya mun zo a roga mana ai nuna talabijin ko to wallahi duk mai neman zaman lafiya kare taba mu Allah duk wanda ya taba mu sharri wallahi zai ga da mugun sharri ko mutum ne ko kungiya ce ko siyasa ce ko gwamnati ce wala duk mun neman zaman lafiya ya zauna lafiya da mu yadda muke neman zaman lafiya da kowa muna neman zaman lafiya da kowa balle fa gwamnati wayannan da kuke gani izal izalan nan ai mutane ne masu kama da yan kama ai mutane ne masu kama da yan kama masu kama da maroka dan kama da shi da ɗansa sun yi kasuwa su yi alkawari ya kai zan je kama wancan attajiri ce shi ne mai gidana kai kuma kama wancan ka ce shi ne mai gidanka mu yi kokuwa in ka kada ni mai gida ya biya mai gidanka ya biya kuɗi in na kada kai mai gidana ya biya kuɗi sai su zo gaban masu kuɗi ce ranka ya kaga wannan yaro wai na tsammani ya kawo ƙarfi har zai iya kokuwa da ni to zan yi kokuwa da shi idan na kada shi nawa zaka bayar kai ne mai gidana ai dariya ce zan baka kaza to sai a kama kayya kayya kayya kayya kayya sai ɗaya su yi lokwa sai ya faɗi kaga na ce masa dama ai bai isa ba ai bai isa ba sai ya je wajen mai gida sai ya karbi kuɗi sai yaro ya tayi ja wanda bai yarda ba sai mun sake sai mun sake a sake ko shi ke sai uban ko sai lokwa sai ya faɗi sai ya kuma dan mana ga ka tsoho baka da karfi sai ya je wajen mai gida sai karbi kuɗi sai karbi kuɗin su tafi abin su bi da dan dawo to haka yin izala suke a hango ka daga nesa a ce maka honorable honorable honorable idan ya kaga mushriki ne fa ganshi ina tare da mushrikai da ka hango su an ce masa honorable mushriki ne ka ganshi ina tare da mushrikai idan ka ga hango maka da akara maka lawo akara maka lawo ina ina ka ga wancan mushriki ne fa mushriki mushriki akramakallah akramakallah idan akwai yana da wata bukata wurin wani babban mutu a gwamnati shi dan izala fa ya ga wani mukaddami tare da wancan ne shi don Allah na so kai wani abu wato wanin nan har yanzu bai fahimce ni ba yana mini wani kallo kallon maki bai fahimce ni da Allah ka gaya masa ni fa ba makiyin sa bane wai mukaddami masa hanya shi ta inda zai samu kudi ka ce masa mushriki na ruwanka da shi to su abin da suke yi ana ganin kamar ba abin da ya same su komi ya same su saboda haka kwanan baya da izalan za su yi taro babban taro su na kafa baki ɗaya ba sun yi a a Lagos ba suka ce sh- za su yi babban taro na na sunna na ƙasa baki ɗaya amma shugabansu Jonathan kashi ba taron sunna ne amma shugabansu Jonathan yau shi ya musulunta har ya san wani abu sunna da bid'a Jonathan zai shugabansu za a yi taro a Lagos Kenan Jonathan bai samu zuwa ba ma ya tura na Madisambo ya wakilci shi a taron na Lagos. Suka ɗauki shugaban ƙasa ne yanzu Buhari. Aka yi taron da shi sai na aika a gaya masa me ya kai shi taron izala ni dai na san Buhari ba ɗan izala ba ne me ya kai shi taron izala a gaya masa. Sai ya faɗa wani na yake shi wallahi tallahi ban sani ba. Jirgi aka kawo mini aka ce ana taron haɗin kan musulmin Najeriya ana gayyata ta abin da sai da naje na gane taron na izala ne wallahi ya kaji yadda aka yi yanzu ina gwamnatin take a gwamnatin shugaban sunna din Ha? ina gwamnatin shugaban sunna din yanzu to haka ake kullum inda an fito horo-horo da da sha'anin mu to za a ga horo-horo din in kuma an yi cikin munafurci za a ga da sauki-sauki saboda haka muna nasiha wa mutane don Allah yadda muke neman zaman lafiya da mutane kowa ne mai zaman lafiya da mu kwanan bana ba da wani idan mutum yana shakkan wa'annan maganganun da muke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma kar ya zagi bai yadda zagi shi ba ya ɗaga hoton wannan kai wannan kai wannan an ce an ce wali ne kai to ban yadda ba da abin da kake yi mun kai mu ya faɗi haka jarraba dai kawai ya daga hoton daga shi sai Allah sai sai cikin ɗakin sai kai wannan kai wannan kai ne na kawai nan ko wai an ce kai waliyi ne to kai to in mutu in kai waliyi ne kai tasarrufin na wali in gaskiya ne in mutu ka kai kaza kaza kaza in kai yayi haka ya jarraba jarraba fa zai yi Shehu Ibrahim shi Ibrahim Allah shi anin ba wasa bane ba wasa bane duk wanda ya tsammani sha'anin shi Ibrahim kaman sha'anin sauran malamai ne to yayi kuskure ko kaɗan ƙaramin lissafi sarauta a nan ƙasar ba wadda ta kai Kano ƙarfi amma Shehu Ibrahim idan zai zo Kano mai martaba sarkin Kano Abdullahi ne zai fito tare da ‘yan sanda masu ɗamara kuma jajaye a lokacin turawa zai je ya tari shi Ibrahim a airport har shi nace laulal asakiru da jallal khataru wannan kada da da ake mini ba don akwai sojoji ba wallahi da hadari ya girma bayan Abdullahi wanda ya gaje shi Sunusi shi ma in shi Ibrahim zai zo da shi da tawagarsa zai je airport ya tari shi Ibrahim bayansa ado idan shi ibrahim zai zo da shi da tawagarsa zai je airport ya tafi shi ibrahim shi ibrahim ya taba sauka zai zo an gayyace shi kano ya zo ya yi tafsiri in ji sarkin kano sunusi to sai wata tafiya ta ɗauke shi zuwa london sai yi cewa shehu na ai na gaya maka za ka zo mini rana kaza kano ga shi ko tafiya a guje ta ɗauke na na tafi ingila to sai shi ya rage hanya ya sauka ya mai ya yan kwanaki kaɗan a ya mai wajen su shehu ceuta ya ɗauko mota zuwa kano a tsakanin maraɗi da katsina sarkin katsina ya tari shehu a daji yana tare da ƙyasta shehu ɗin wanda take goyon jikan shehu tijjani umar ɗin nan a daji sarkin katsina ya tare shi ya ce ku katsinawa ku ne masu son sharifai yau zan nuna maka sharifi wanda in ka rantse da Allah jikan annabi ne ba sai kai ka farawa sai ya ɗauko goyon ƙyasta ɗin nan shi ne Umar ya miƙa wa sarkin katsina ya je ya saukar da shi ya kwana katsina abu mamaki ya faru sai sarkin katsina ya saukar da shi gidan ɗansa wanda ya sarauta ya rasu wannan ya gada yanzu ɗin nan wani ne kabiru to shi kenan sai aka saukar da shi gidan kabiru kabiru ya yi masa shayi da daddare ya yi masa hidimomi sai ya ce ya kawo masa mayafi kabiru ya ɗauko masa mayafi ya rufu da shi a wani dogon tarihi ne wato ya ce ya naɗe mayafin ya ajiye lokacin da aka naɗa shi sarkin katsina sai malam salisu mai wa'azin nan ka san su katsinawa magana ba ruwansu za su faɗa yadda su gada ba ya ce ran kai daɗe sarki wallahi mun sha yin addu'a kada Allah ya ba mu sarkin katsina ɗan izala gashi kuma Allah ya naɗa ka ɗan sarkin katsina ya ce kana ɗaukar ni ɗan izala ne ni ba ɗan izala ba ne abin da ya sa ake tuhuma na ko ni ɗan izala ne sarki shine shugaban ed group na jama'atu na islam kuma ko ina ana ganin su tare da abubakar gumisi ana ganin mu tare wallahi ba dan izala bane bari ban gaya maka shehu ibrahim an saukar da shi gidana na yi masa shayi yake masa mayafi na bashi mayafi da ya rufu da mayafin ban sake ɗauko mayafi ba sai da aka ce ni ne sai kan nan ɗauko na yafi mayafi yanzu mayafin yana nan to don Allah wani malami ne zai zo Kano sarkin Kano ya fitar yassa Sai Ibrahim wani malami ne zai zo Kano Sunusi ya tare shi ko ko Ado Bayero ya tare shi sai sarkin Kano wani malami ne zai zo zai wuce zai bi ta Katsina je Kano fa sannan sarkin Kano ya sarkin Kano ya fita daji ya je tare shi wani malami ne sai shi Ibrahim saboda haka irin waɗannan abubuwa da suka faru da farko an sha wahala an sha wahala saboda ƴan tsegumi mutane masu gulma sun shiga tsakanin sunusi sarkin kano da sardauna aka bata aka ce yana ɗauko wani malami malami yana zo yana koya yan najeriya taurin kai ya hana su ziyarar shehu dan hodiyo to shi kenan sai abin ya zama kamar gaskiya sai aka bata tsakani ana kama mukaddamai ana ɗaurewa aka tarwatsa mukaddamin kasar kasar sokoto wani suka dawo borno wani suka dawo gombe wani suka tarwatse dai saboda wannan azaba har an taɓa yin abin mamaki abin dariya nasara ya yi kusan tafiya lokacin sai waɗannan mukaddamai suna ɗaure a kurkuku sai waɗansu mukaddamai sai suka dawo daga kaula sai aka ba da mota a kamo su tun daga kamba aka kamo su aka zo da su bature ya zo fadar sarki musulmi ya ce to wannan mutanen a bani babbansu guda ɗaya in ji bature aka ba su malam balarabe jega sai aka zo bature ya ce kawo kujera guda uku a kawo kujera guda uku bature ya zauna ce sarki musulmi ka zauna kan wannan kujera malam zauna kan wannan kujera ce to sarki musulmi mini ne ya sa aka ɗaure mutane ce su da mana wani abun da ba musu mini ne ba ku so mala mini ne kuna yi sarki baya so ya ce muna yin kama kiriji muna yin zikiri mini ne kama kiriji mini ne zikiri ya ce muna yin kuna duka mutane kuna zagin mutane kuna ɗiban kayan mutane a addini ne sarki haka ne ya ce ba ma sun abin da suke ba ma sun to malam abin da kuna yi sarki baya so addini ne shi addini ne to yanzu sarki sarki ya rike addininsa bature ya rike addininsa malam ya rike addininsa a zauna lafiya sai aka je kwanto mukaddamai daga kurkuku an zauna lafiya ai ba zauna lafiya ba saboda haka mu sha'animu abu ya kai ga shi ibrahim ya ki zuwa nan kasar ma sai dai ya sauka a ghana to da mun ya dami sardauna ya nemi yadda za a yi a koma kaman da sunusi yana azare su kuma su yi ta sha'anin su da shehu shehu ya ce wallahi matukan sunusi na azare ba zan kare komai da kai ba sai ya je wajen jawad abdul nasir shi sardauna ya ce da allah shi ibrahim yana jin magana ka roƙe shi ga abin da ya faru tsakanin mutumin mu ne malamin mu ne da shi muke zuwa haji da komai to dan wani abu na duniya shiga tsakanin dan uwana to sai na fudda shi daga matsayin da yake na kai shi wani wuri ta saboda haka mu koma kan sha'aninmu duk ayyar da yake so kamar da ba komai ka ga shehu shehu ce matukan wannan dan uwan nasa yana wurin da yake nan ba zan kare komai da shi ba na ta saduwa da shi wurin dawashi da miƙo mini hannu haka da daga hannu na ya tsada kai na bashi in yana so ka gaya masa gashi in yana so ya je ya saki wannan dan uwan nasa mutumin nawa ya ba shi wani title kawai ya ta yawo a Najeriya yadda ya ga dama ya ba shi wani title da yanci ya yi yawo yadda ya ga dama Sardauna ce ya alkawari ka yi alkawari ya yi alkawari shi ga sai aka je wani haji da aka je sai gumi ya ɗauko wasu takardu ya kai rabida ce ga takardun da mutanen Ibrahim suke zagin Sardauna aka komo ga sardauna ga shehu a makka din a makka a masauki ya masa kukan abin da ke faruwa ce ban yi alkawari da kai a masar ba gaban jawar abdul nasir ka yi haka ce ban yi ba amma zan yi sai shi sardau ya gashi ani zan siya masa gida zan siya maka ma gida a nan garin a makka ke ce bako ya saya wani bako gida a garin waɗansu aka ce to yanzu dai wannan ne ya haɗa su har yanzu shi ainihin ambasado ɗin a makka ɗin da sai aka ce to a dawo karfe biyar a sake sama da shi sai shehu ya sa maganin haƙori kamun karfe biyar ɗin ba zai yi magana ba aka dawo ba dama magana ba ƙare maganan ba shi kenan sai wannan sai ya ji labari Aminu Kano ya ji ga abin da aka yi an yi ana neman za a sulhu da tsakanin Sardauna da Shehu amma abin da ya bai kare ba maza wuf sai ya gudu ya tafi kaura ya karbi takardu a wajen Sunusi yana azai ya takardun gashi kaza kaza ya nadi Sunusi rubuta maganganu masu kyau Sunusi Shehu ya karbi Aminu Kano karbi Aminu Kano aka je kai mitin ya zo ran Juma'a Asabar aka wanka ran Lahadi aka yi mitin aka yi alƙawura shike nan sai na zo zan yi ban kwana da aminu kano sai ya ce mun an sallame mu zama ko ba muna da gurbi ko za ka tafi da an sallame ka ja ni ba sallame ba gaba ka gani yanzu gona ma zan tafi ai da aka dawo kam aminu kano ya je kaula wai fitina ta tashi ana kakkama mutane kakkama almajirai hidin nan ma da na dawo har idan ya ci kwar a taɓa mana waɗannan wallahi ba don su ba za mu zauna lafiya ba kar a taɓa mana su amma an je har liman ka tago an bici alhaji ba abokin tafiya na to kullum ƙarshen ta menene ai ai wani arne ne ya karbi gwamnatin ko ko to irin waɗannan duk wa'azozi ne Allah yake wa mutane su gane sha'anin shi Ibrahim ba sha'anin wasa bane shi ainihin kafirin da shehu ibrahim ya yi zamani da shi shi wannan ya sunan sengor ya ce ni ba na gaba da kai na san kai waliyi ne duk wanda ya gaba da kai zai halaka masu sallah yan uwanka ne ba sa son ka ka gaba takardun da ka kawo ka ganin kana so sai a karanta maka sun ce in yi maka kaza in yi maka kaza in masa kaza da na yarda da da da yanzu an an caba amma ban yi aiki da su ba ka je ba kai ga takarda zan baka duk inda ka je a girmama ka kai babban mutum ne ko a Senegal din aka zamu zaman lafiya to jama'a wannan wagangar da muke ba kurari bane haka abin yake wallahi ba kurari bane haka abin yake muna faɗa ne don wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya sani shani shi Ibrahim in za ka taimaka maraba da kai in ba za ka taimaka ba ka zauna lafiya kada ka yi mana sharri amma in kai mana sharri za ka ga sharri ko kai wane ne an yi juyin mulki na sardauna ɗin nan da sawa alewa abdulmalik yana muna nan tare da shi a kaula a gaban shehu ya yi tsoro ya ji tsoro ya gaya mini in je in tara almajiran shehu wanda suka zo daga najeriya mu yi addu'a gashi an kashe sardauna an kashe tarafa da su ko ɗan arewa mai ina za ina ne makomarsu ya ga shehu shehu ya ga damuwarsa ce gaya maka daga wannan juyin mulki ba za a ƙara yin wata gwamnati a Najeriya wanda za ta cuci almajirai na ba. Ba za a ƙara yin wata gwamnati a Najeriya wanda za ta yi wa almajirai na cuta irin wancan gwamnati da ta wuce ba. Kuma kai din nan ba wani mulkin da za a yi a Najeriya wanda ba da kai za a yi shi ba. Abdulmalik. Kenan tun daga lokacin an taɓa yin wata gwamnati ta zo ta kakkama mu? Ai ba yi ba. Wancan ko wancan an yi abin dariya ma a wani gari illela. An hana waziwa kasar sakon duk gaba ɗaya sai wani bukar da bai tare jama'a sai to kun ga dai an hana wazifa amma ni wa wazifa ga alkawari na tsakani na da Allah ba ni barin ta kenan ni ma akrama kallawa ni ma akrama kallawa sai aka je aka shiga masallaci ana wazifa da la'asar yan sanda sun je aikin su suna dawo suka hango randa a bakin masallaci za su ɗebi ruwa da suka toshi masallaci da mugaddami da almasu ko duwa ka gudu wai ga yan sanda za su kama su ya ce ba za a ƙara yin wata gwamnati da za ta cuci almajirai a najeriya har abada ba za a ƙara yi ba kuma haka yake wannan kamin da aka yi ba aikin su je su kama almajirai shi ibrahim ba ne a'a su kama yan boko haramun ne suka yi kuskure ba da sanin gwamnatin ba ba da sanin shugaban gwamnatin ba aka kama wannan almajirin shi aka daure su walla da an sani da bada'i ya sauka da kuma haka din ma wallahi da sun kai kwana tis'in da biyu a tsare da babu gwamnatin wallahi da sun kai kwana tis'in da biyu suna tsare yanzu da sun yi kwana sittin da bakwai a tsare ga badawoyi sun afku na kashe-kashe da suka faru a Zaria da rashin mai da sauran abubuwa da na wallahi da sun kai kwana inda biyu a daure wallahi da babu gwamnati domin in ya kai wannan lokaci gwamnatin za ta sani in ta sani kuma ta ƙi to shi kenan ba kirari muke yi ba haka abun yake kamar yadda na faɗa dai ka je ka fasa ƙwan lantarki guda ɗaya ka kama ɗan ƙarfin inda ƙwallon turki yake na da za ka kama in ka kama mai zai faru to a gashi ɗan ƙanƙani na ce gashi ɗan ƙanƙani da ka taɓa shi ka taɓa dukkan su ne gaba ɗaya har gindin gindin inda wutar take fitowa za a nema mana zaman lafiya kasar mu ce mu wallahi addo'in da muke kai su ne ma fa suka sa ake zaman lafiya din da ikon Allah ba ku ga abin da ya faru bana ba wani hadiri baki ya taso wa Najeriya waɗansu ɓangare suka ce inda aka ce ba namu ne ya ci ba to muna da bindigogi muna da kayan yaƙi muna shirye za mu yaƙi ɓangaren da ya ce namu bai ci ba ɗaya ɓangaren kuma ce in dai aka ce ba namu ne ya ci ba wallahi za mu hargitsa ƙasar a rasa zaman lafiya ba haka aka yi wa Najeriya ba da aka yi ta'adda mai ya faru sai aka kawo ni a wai shi katirida ya hada magudi da aka yi zaben wanda ya fara shi fara cewa ya yarda to ina tashi hankali zai don me ya kawo wannan addu'a ba wata siyasa ba ba wani iko ba addu'an da ake yin da aka rena nan dai ita ce ta kawo wannan aka zamu zaman lafiya muna fata mu kiyaye juna da mu da sauran mutane mu dai mun kiyaye kowa walla duk wanda bai kiyaye ba zai gaba daɗi kuma yadda yadda ga baya so ko waye shi Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da ya bata kasar nan shi sardauna da aka zuga shi yayi wannan aka aka komo ana kamar ana gaba to mutanensa suka mutanensa da suka gaje shi suka samu gwamnati hanyar sa da sardaunan ya rasu sai ya zama babu wani mutum wanda za su gan shi su ga kamar sardauna ne sai wanda da sardauna yake yawo da shi na bakar gumi wanda yake wa sardauna tafinta a ƙasashen larabawa suka rungume shi to ainihin larabawan da sardauna ya mutu suka ce wa bakar gumi ko ba mutanen kirki ba ne musulunci ku ba na gaskiya bane yaya za a kashe arna su kashe sardauna ba ku zo kun nemi taimako wajen mu ba abubakar gumi wallahi kar ku sake wannan magana in kun sake ni ma za su kama ni lokacin da abin ya zama yaƙi su larabawa suke aiko da makami ta hanyar jori hamani ya shigo najeriya a taimaki arewacin najeriya lokacin malam gaddami yana yana ne yana masallaci ko yana gona amma bakar gumi ya kawo makamai daga kasar waje ta hanyar jori hamani ya taimaki bangaren arewa to ina malam gaddami shi ya taimaki da mene sai dai addu'an da ba a ganinta ko to sai suka tadda suka ga wato ba wani abin da za a girmama a Najeriya tun da ba abbakar babu sardauna kamar abbakar gumi sai ya zama an kai an kai wani lokaci alif da ɗari tara da sittin da takwas wannan lokaci ba wani mai karfi a Najeriya kamar Abubakar Gumi 68 zuwa 69 sai ya aika wa gawan yace za mu zo rana ka za mu ganka tare da wadansu manyan mutanen Najeriya sai ya yi wayo ya ɗauki manyan sarakuna wa yan kaɗan za mu je mu ga kahirin ga don Allah ka kowa yi magana abin da arni bani kahiri kuka ji tsoro ne ya soja masu ina da aiki masu yankan farce masu gugata ka suna so ka zan soja abin tsoro na mu je ku yi shiru ka ku bari da kafuri a'a sarakuna suna jin tsoro aka je da gawan ya fito su ɗaure fiska tafi da yake tafi da mu kaga waɗanga mutane wallahi ba wanda isa zai shugaban ƙasa yace zai ci mutuncinsu kuma yana son zaman lafiya ba wanda isa wallahi don kana kahiri don addinin ba guda ba wallahi ba wanda ya isa waɗanga duk wanda zai ci musu mutunci shira su a zauna lafiya wallahi ba yawa a'a sarakuna su ji tsoro ga wani ji tsoro yayi ta hurudu yayi ta maganganu don kai ba musulmi ba tun da kai mulkin ka mun taɓa tambayar kowa guda ka tambayi ka ba mu tambayi ko sunanci mu gashi an aiko mana da kuɗi ƙasar waje don uwa musulmi su yi tausaye mu ka sa hannu kuɗin su shigo kagiya sai kadai ku kawo takarda sa hannu ai mu mulkin mu ba na bangaranci bane ba na addini bane na Najeriya ne duk wanda yake da haƙƙi yayi maganar sa shikenan aka tashi da aka fita sarakuna suna suna ce la ilaha illa ashe muna da gurzo wannan wane wane sardauna wannan wane sardauna ce haka ni faɗa muku wallahi da mun haɗa kai mi a arni wallahi mun haɗa kai muka baki guda wallahi ba su da iko da mu suna iya harbe mu daga nan sai ya zo kowa ne da ji tsoro a bakar gudu ya komo ya kwanta ya buga waya wajen basarake a ranka shi da an je gida lafiya a lafiya an riga wata wannan lafiya rannan na je fa da ka daga ba ta da kyawu ba kujeru ba ce kuma za mu yi manyan baki ya kamata a gyara fadar ya aika a gyara fadar sarki makaddam yana yana lokaci kowane sarki aka gyara wa fadarsa akwai kuɗi kuɗi jama'atu na shiga ba za mu yi manyan baƙi ko abin nunawa a gyara fadoji wai kai makaddami kana ina wani yan hango ka ba a ce zamani ka zo neman kuɗin ne to wane ne abin girmamawa a wannan lokaci sai ya buga waya lokacin wuraren gwamnonin nan duka ana kira su sakataren lardi buga waya a sakataren lardi waki magana ga ran kadi na o ran kadi ran kadi ran kadi ran kadi ran kadi a ba haka ba wallahi ubanku ya hiku ubanku ya hiku nasara ya hiku me muka yi wallahi nasara ya hiku da ya samu mulki ya taimaki addini nai ku kun samu mulki ba ku tambaye ku tambaye addini ku da kowa ba a muna shirye muna shirye a tambaye mu da abu da ake tsara muna shirye shikenan ya sa sarakuna aljihu ya sa sakataren gwamnati aljihu me ya saura kasa sai zo shi ne kawai a najeriya sai ya je kano ya kira sarkin kano ya ce abin da yake tafe da ni dukkan mun shirya komai da kuma a najeriya da yan sandanmu musulmi da sojojin musulmi da yan siyasa musulmi duk bakinmu ya zan guda amma malamai sun kiya kuma abu in da sunan addini in ba ma da bai yiwa abin da ya sa mallaman ga sun ka giya mallaman garin ka na sun ka giya da sun yarda wallahi da dukkan mallaman Najeriya sun yarda ba sun giya ka kira su in tuba musu in musu alkawari ba za su ƙara jin wata magana mummuna gare ni ba ba zan su ga na rubuta wani abu ba a kira su an kira malamai gagarin kadi ya zo da wata irin babban magana yace ya zo ne ya tuba muku ku yi sulhu a haɗa kai a gyara ƙasa a tafi lafiya kuma yace ku yafe masa duk abin da ya faɗa ya bata muku rai duk abin da ya rubuta ya bata muku rai ba za ku ƙara ji ba malamai su kalli juna ba ce ranka yarda da mun san saboda baka kira da ba za mu zo ba ce haba malamai ai kun fi kowa sanin amfanin sulhu sulhu bai ke ya zo yi kuma ya ce a manta duk abin da ya wuce a zauna lafiya haɗa kai ya tuba muku ya ce ya tuba muku ashe ya na tuba muku abinda duk ni faɗa ni bata muku rai na tuba mai dariƙa tija shi dariƙa tai mai kadiriya shi kadiriya tai mu taru karkashin la ilaha illallah mai magani waɗanda arna kenan sai suka ce to muna da shawara ya je sai ya dawo ya je sai ya dawo idan sai suka tafi azare suka yi shawara su sarakuna su malaman namu da su da sarkin kano sunusi ka shawara suka dawo da suka dawo sai malam abubakar gumi ya sake dawowa sai ya zo ya sami sarkin kano ce ranka na dawo aka alkawari ci to gashi ka dawo amma ni ina da tafiya zan tafi ingila amma zan hada ku da malaman in hada ku da madaki ku je don allah a shirya a kira malamai aka hada su da wada bakar gumi da madakin kano aka je aka zauna aka yi ta mitin aka yi ta mitin za a karasa sai abubakar gumi ya gane alama abin kila ba yadda yake so abin zai zama ba ya ba mallamai me yasa kuke kina me yasa kuke kina haka ni ba ni karban hadaya ba ni karban sadaka ba ni karban zakka ina da albashi ya ishe ni ni muku kuke kina wanda ya ce to abin da ka kuke nuka zage mu muna karban sadaka muna karban hadaya ta shiga tauka ba ba mu da kai shi kenan sai abin mun yi bai yiwu ba sai da aka yi haka na faɗawa wani almajirin gumidin mai gandi mai aiki a gidan rediyo ya je ya faɗa mace wallahi haka an kai kana da yake mutanen banza ne sun iya to jama'a musulmi abun yana da tarihi mai nisa mai zurfi to shi yasa yan arewa duk suna ganin kamar sabawa abubakar gumi sabawa sardauna ne abun alfahari ne a wurin su abubakar gumi shi abubakar gumi shi ne wanda yake alif da ɗari tara da sittin yake dukkan ya kawo littafi daga wajen wahabiyawa ‘yan uwansa abin littafin ke cewa sunan littafin al'anwarun rabbaniya lihidayatil firkati tijaniya abin da ke cikin littafin duk ɗan tijaniya kafiri ne kar a bi shi sallah kar a ciyan kansa a aka rarraba wannan littafi suka karba suka rike suna zamanin gaskiya ne littafi littafi ya fito daga daga makka kuma suka mance a makka ne da aka aka yabu jahali wanda ba kafiri ka basa in ko madina ne a bari na ke da abdullahi bin ubayy in makka ne dai ba ta ba anguwar abubakar ba anguwar abu jahali in ko madina ne ba ba ba anguwar sadu sadu sadu ma'azin bane anguwar abdullahi bin ubayy ne shi kenan sai aka yi ta haka ba a jima ba da sardauna ya mutu sai ya ce ai alƙadiri ya tuhi a faru min otiha ƙadiri ya kafircinta ya fi na tijjaniya don tijjaniya sukan ce sun samu wajen annabi amma ƙadiri ya cajin da musa da isa sun ka karɓo wajen allah cajin ka ta karɓo na saboda kafircin ƙadiriya ya fi na tijjaniya mutane suka taru su arga tuwala da ka ce mana tijaniya su ne kafirai mu je bin sallah mu ne cin yankan su gashi yanzu kowa ka kadiriya ma kafircin su ya fi tijaniya eh haka nan na to arga tuwala mutumin da yake musulmi ne zalla fa baya kadiriya baya tijaniya baya izala shi kuma bin shi sallah mu yankan su koya ce mutum na bai kadiriya bai tijaniya bai izala arna banza arna banza wanda bai da aqida waɗanda suna da aƙida ba ce ta yi kada iya gyarawa wani wangar ne ba za to kaji dan tijjaniya kafiri ne amma wanda ya fi kafirci dan kadiriya dan kadiriya dan tijjaniya kafirai amma mutumin da bai shiga kadiriya ba bai shiga tijjaniya bai shiga izala ba kafirci ya fi na kowa in jigumi akan haka suke yanzu mutane akan haka suke saboda haka mutanen da suke ganin musulmi kafirai ne har yanzu in ka za ka na gumi za ka ji za ka ji inda yake faɗa ta saboda haka mutane suka gaji irin wannan sharri wannan shaidanci suna tafi a kansa da muna muna roƙo a nema mana zaman lafiya mu samu zaman lafiya kun ji duka wannan ƙarshen abubuwa Allah kiyaye mu Allah ke wani kasar mu Allah samu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam la kiyaye mu Allah ke wani addinin mu Allah ke wani kasar mu Allah samu zauna lafiya masu yawo da annami manci suna hada fada tsakanin mutane da mutane Allah kiyaye mu sharrin su barka da sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatih amin wa yaqumu mala ibrahim magari Allah kashi gida lafiya amin na rufa masa asiri Allah taimake shi Allah ya karfe shi barka na sallallahu alaihi wasallam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله قال سامو كيسرنا عبد المالك با bayan an yi juyin mulki shehu ya ce masa ka je ba gwamnatin da za a nada a najeriya sabuwa wanda ba tare da kai ba don ka ji tsoro to da ya dawo sai ya je wajen fada iransu wannan arnin shi ne shugaban kasa bayan an yi juyin mulki da ganinsa iransu da ya fito sai ya haɗa kafa ya tsara masa ka kaga wanda na yi makan nan duk ɗan najeriya bai ba wanda ya masa ka sai kai ya faɗa abdulmalik ya haɗa ƙafa ya tsara masa kaga yadda na maka nan duk ɗan najeriya ba wanda isan masa haka sai kai to yanzu kai kai ambasadar najeriya ne a ingila to na mai da kai faransa mun hulɗar mu da faransa ta fi ƙarfi akan hulɗar mu da ingila ba kamar gwamnati da ta wuce ba ya mai da shi faransa kamun a haka kuwa abubuwa suna da yawa kamun a haka lokacin da sardauna ya naɗa shi ya je ya zama kwamishina a london ɗin yaƙi sardauna yayyayyaki sai sardauna ya ce to lokacin an kira shewa kan maganin karatun ƙur'ani a gidan rediyo a kaduna din shehu ya je sai sardauna ce tun da babanmu ya zo shehu ka je ka shawarce shi ma ka je ka shawarce shi in ji zai gaya wa shehu ya gaya wa shehu shehu ya ce me yasa kai ba ka son ka koma ingila din yadda sardaunan ya ce ya ce a ni ka gani nan a kaduna ko ko ko lagos ba na so a kai ni inda ba zan samu jam'in sallah ba ba zan samu jam'in zikiri wazifa ba nan dai ya ishe ni ya ce kare e to ka je da sardauna ne ya baka ingila yanzu ko ni na baka ingila ka koma kai aiki a ingila duk inda kai sallah kai sallar jam'i duk inda kai wazifa kai wazifa ko ba za ka mutu a garin kafirai ba yawa yace mutu kafirai su tsaya kai na ce ga wani mutu na ce ya mutu a'a nan dai ya ce na ce maka ba za ka mutu a garin kafirai ba yana ya koma yana can har lokacin da saurinsu ya mai da shi faransa yana faransa ajalinsa ya yi kusa amma yana da lafiya sai ya ba da sanarwa zai je hutu amma duk inda ɗansa ko ƴarsa take su same shi oke ne aka je aka yi hutun aka gama sai gobe zai tafi yace zai je huta a victoria saboda aka yi ban kwana da kowa akwai wani hadimin sa da ba rabuwa da shi sai bacci su da alhaji usman shi ma aka yi ban kwana da shi lafiyar sa karawa kamun gari ya waye ya zama gawa ya rasu ashe kwanansa dama ya kare ya mutu a garin nasara to duk waɗannan abubuwa sun faru an gani da ido dan nana ta muku wallahi sha'anin kishe ibrahim ba sha'anin wasa ba ne sha'anin gaskiya ne tsakani da allah duk wanda ya rena wani mutumin su to fa ya faɗa danja don ba kamar yadda nake muku misalin dai wannan dan kwanzan lantarki din dan karamin nan dai to in ka kama shi kaman ka kama babban ne Allah ya kiyaye mu amin salamu lafiya da wannan da kwanciyar hankali اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أرد والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau yana cewa wa ahalik aduwi akhzihi wa muhu zikrahu amitku sari'an ba'da sitru hutik fa ahalik aduwi akhzihi wa muhu zikrahu amitku sari'an ba'da sitru hutik fa ahalik aduwi akhzihi wa muhu zikrahu amitku sari'an ba'da sitru hutik da ba mu da fayar zaman lafiya ai yi kiran sallah ko na'am ko ba yi ba ai kiran sallah mu karaba akan Good.